أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء ولك والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara Allah ya sa abinda za mu karanta da za mu saurara za mu sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabul adhani littafin dai da ke magana akan hukuncin kiran sallah ko hukunce-hukuncen da suka shafi kiran sallah to babu wanda ke karkashin wannan littafi suna da yawa har yanzu muna cikin wannan littafin dai to haka yin sabon babi za mu shiga insha Allah Allah mana muwafaka
babu wujubi salatil jama'ati babu wujubi salatil jama'ati sai ya haɗe shi kaga wujubu salatil jama'ati sai ya haɗa shi kuma cikin kitabul azan saboda jama'a sallar jam'i za ta buƙatu zuwa ga kaga dai za a yi kiran sallah shi kuma kiran sallah dama ana yi ne don a kira jama'a a taho a yi sallah kaji alaƙat amma kiran sallah daban sallah ita kuma daban to sai duk ya haɗe su duk cikin kitabul azani babu jubi salatul jama'ati nan أبواب صلاة الجماعة والإمامة سنة وحدة abwabu Mm. Aba- abwabu salatil jama'ati wal imamati باب وجوب صلاة الجماعة to kaga amma duk dai bai samu kisa- kitabu sabon kitabu ba Mm, abwabu salatil jama'ati wal imamati babu ban sallar jam'i domin sallar jam'i ita kanta tana da fadi za ta buƙaci babu ba wal imamati shi ma limanci yana da faɗi zai buƙaci babu ba to haka sai ce abuwabu nusa ce bambancin nusa ne wata nusar zai kawo wannan abuwabu domin zai zubo su ya ce abuwabu salatul jama'ati wal imama babu wanda ke magana akan hukuncin limanci da waɗanda za su yi magana akan hukuncin sallar jam'i to amma mu ga namu sai dai kawai babu wujubi salatul jama'a kawai Mhm. amma can yayi mai matashiya da abuwa salatul jama'a babu wujubi salatul jama'a to wannan babi kenan na wajabcin sallar jam'i sallar jam'i wajibi ce akwai maganganu na malamai da yawa akan matsayin sallar jam'i wajibi ce sannan kuma wajibin ga waɗanda suka ɗauki da wajibi da farilla duk ɗai to wujuba ainin ne ko wujubu kifaya ga waɗanda suka ɗauki da farilla da wajibi duk ɗai sai a ce fardu ainin fardu kifaya farilla aini dole ne kowa in zai yi sallah ya yadda- ya tabbatar da ya yi jam'i ko ku a'a kada dai a zanna zube ba a jam'i ya zan dai akwai wasu in za su tsaya su yi jam'i kaga fardu kifatin kenan in wasu sun tsaya sun yi sun ɗauke ma wasu amma a taru gaba ɗaya cikin ba a jami'i shine ba a yadda ba kaga wasu suka fahimta wasu suka ce a'a wannan wajabci na kowa ne kowa in ba wani uzuri ba ba abinda zai hana shi ya tafi jami'i domin hadisan babin za su tabbatar da haka kuma wasu saɓanin da aka samu saɓani ne yadda kowa ya fahimci hadisan babin daga cikin ayimma malamai da aka sai su dauka fardu ainin ne shi sallar jam'i wasu dauka kun fardu kifayatin ci to
وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها وقال الحسن إن منعته أمه عن الإشاء في الجماعة شفقة لم يطعها أكتي سي إمام البخاري يفارد ونن أثري نحسن البصري أثري ne na Hassan al-Basri Hassan al-Basri abin da ya fara cewa ce in man atu ummuhu idan mutum mahaifiyar shi ta hana shi anil isha'i gabanin ya tafi sallar isha'i ba wai don sallar isha'in kadai ce ita kadai in ta ce kai ya tafi ba watan shafaqatan don tausayi gare shi lamin tsaya ba zai yi da a gare ta ba wai ana nufin keɓanta sallar isha'i ya da wannan hukunci ba a duk sallar jam'i ba duk sallar jam'i ya kawo sallar isha'i ne saboda ita tafi nauyi ga munafukai da sallar asuba da sallar isha'i sun fi nauyi ga munafukai to sai ya kawo sallar isha'i aka ce ba dan yana taƙidin wannan hukunci da sallar isha'i kadai ba duk sallar jam'i sallar farilla ta jam'i in mahaifiyar mutum ta ce kada ya tahi shafaqatan dan tausayi gare shi aka ce lam yaqi haka kai ya bita sallar jam'i kenan saboda mi saboda abinda yasa aka kawo wannan abinda yasa Hassan Bisri ya ce saboda ita uwa tana da tsananin tausayi to sannan kuma ita uwa tana da muhimmanci wajen da'a yi mata da'a to tare da matsayinta wannan da yi mata da'a yake dole inda ba cikin saba ma Allah ba yi mata da'a yana gaba da yi ma mahaifi da'a amma tare da haka aka ce in dai don ta ce kakkata hijam'i ne don tausaya ma to lam yuti'ha kada ya debita saboda la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq watan a ƙi zuwa jam'i ba uzuri ba dalili saba ma Allah to in ya bita ya bita a cikin saba ma Allah an ce kuma wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tud'ihma to ba sai shirka ba ko sabon Allah wanda bai kai shirka ba saboda hadisin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq saboda haka kada a bita akan cewa yanzu ka ka ta cin kasuwa ka dawo ko ka yi tafiya ka dawo yanzu yanzu da dawowarka kuma an yi kira sallah ba ka bari ka ɗan huta a sai ka ce iya ya haƙuri da in je in dawo ai raka'o'i hudu ne da an yi an ƙare sai in zo in huta sai ka lallashe ta kuma nan ma ba a ce ka gaya mata magana ta ɓacin rai ba a'a kai mata laɗafa ka lurar da ita ai minti biyan ne an ta an dawo ba sai in ta kwanta ba in huta duk tsawon dare ina hutu kaga ka gaya mata magana mai taushi kuma ka cika umarnin Allah to don haka nan in an lura ya kawo shi mu'allakan don bai kawo isnadin shi ba ta kan hasanul bisri din kawai sai aka iya ce kalal hasanu to wannan watan malamai sun tabbatar da waslin wannan wannan hadisi kamar yadda abubakar ibnu abi shaiba ya yi waslinsa wannan hadisi ko wannan asari na hasanul bisri radiyallahu anhu ya ce abubakar ibn abi shaiba ya yi waslin wannan riwaya
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيركب ثم امر بالصلاه فيؤذن فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم جهد والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الإشاء
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أهدهم أنه يجد أركا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الإشاء وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا زنت الدم عبد الله بن يوسف التنيسي أنصاب جنش أتكن رجال بخاري قال أخبرنا مالك abinda abdullahi bin yusuf ya ce ya ce imamu maliku ya ba mu labari shi kuma imamu maliku ya ce an abis zinadi ya karbo daga abis zinadi Mm, ya karbo daga abis zinadi wannan da aka saba ji yana karba shi kuma abis zinadi daga araji anil araji shi kuma ya karbo daga araji an abi huraira daga abi huraira wannan isnadi ko wannan silsila mashuriya ce abis zinadi anil araji an abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي حقيقة منذ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجي والذي نفسي بيده نارن إذا أبنجزن درايواتا تكي أتافين إيكونش بيده أتافين إيكو ke cewa wanda rayuwata take cikin damka mulki ne an fahimta na'am yace laqad hamamtu an amura bi hatabin laqad laqad hamamtu haqiqa nikan yi nuhi an amura bi hatabin in yi watan umurni aje ayo ayo ayo ayo itace an fahimta ayo itace don yin wani aiki wanda yake gagarumi yace ni kuma in na umurci haka fayu ba kuma a cika umurnin aje ayo sun ma'amura bis salati sannan sai in yi umarni bis salati a kira sallah sai yi azana laha a kira ta sun ma'amurar rajulan sannan in umarci wani mutum duk annabi sallallahu alaihi yana faɗin abin da bai yi ba amma yana da kuduri akwai lokutan da sai yayi kudurin yayi haka saboda wani abu da ke damun shi alaihi salatu wassalam dangane da wasu yace in aka kira sallar sannan in ware wani mutum in umurce shi faya umman nasa in ce yi musulmanci thumma ukhalifu ila rijalin fa uharrika alaihim buyutahum sannan in je in yi takakka da aka ce takakka kamar mutumin da ya dace ya hito kan wani abu in yake to ai mai takakka a same shi can wasu suka ce shine ukhalifu wasu suka ce kuma ma'ana ukhalifu watan in tafi kai tsaye shine ukhalifu wasu suka ce ukhalifu waɗannan da sun shirya sun yi komi sallah kaɗai suke jira mu yi to ba za mu yi sallar da su ba ukhalifu sai in saba musu waɗannan da su sun shirya sallar za mu yi in ta in shagaltu da waɗancan su da ba su tashi sallar ba wasu suka ce shine ma'ana ukhalifu din an fahimta eh domin ya zo a cikin alqur'ani eh bani bani son an ukhalifakum fi ma anhaakum ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum inji annabi shu'aibu ko na kissa annabi shu'aibu ce yana hani dangane da taqfifi tauye ma'auni yace bana bana nufin in komo abinda nake hana ku kuma ina bin ku ana aikata shi da ni eh ina bin ku ana aikata shi da ni وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم أخالفكم وسوك تبا أخالفكم إن سابا مكبا أخالفكم إن زوئنا كركينا تاردكو زوا أبندا نهناكو نيما قال دمو دمو إنا تشكي أم فهمت تداك أخالفكم إن سيأكا يمسى فسروري ديوا يقال خالفني إذا كسده إن يتاسم أبو كيسي ذاك شيني وأخالف إن تاسم أم فهمت kaga ukhalifu kenan in ta samma wasu suka ce ma'anarsa in shagaltu da waɗannan da waɗanda su ba su tashi zuwa sallar ba in saba ma waɗanda su sun shirya sun yi komai sallar kaɗai suke jira mai aka ce annabi sallallahu alaihi ya ce da yawa nikan yi kudurin in yi haka in na tafi in yi mi fa uharriqa alaihim buyutahum in kokkona gidaddajin da suka boye suka hana su fitowa to gidaddajin in kokkona su ba sai an ga ta inda za a ɓoye ba gidajen ne suke ɓoyewa shi su suka hana zuwa jam'i to sai in na gidajen wasu suka ce ila rijalin ya nuna wajabcin waɗanda wannan hukunci kaɗai ya kama na zuwa sallar jam'i watan maza ne banda ƙananan yara banda mata saboda cewa rijali ƙaramin yaro ba a ce da shi rajul mace ma ba za a ce da ita rajul ba saboda haka yanzu wannan abu ya ya shafi maza kuma baligai fa uharriqa alaihim buyutahum in kona gidaddajin da suka hana su zuwa masallaci jam'i wallazi nafsi biyadihi annabi sallallahu ta'ala sallam yace ya sake takidi na rantsuwa yace na rantse da ubangijin da rayuwata take a tafin ikonsa law ya'lamu ahaduhum ɗayan su din nan da suke nokewa ba su fitowa sallar jam'i da ɗayan su ya san ya ji du'arkan saminan in ya taho masallaci zai dan samu wani dan tantakwashi an yi wani dan farfesu na na kashi saminan mai dan tsoka-tsoka abinda shi ne tantakwashi kashi mai haɗe da tsoka-tsoka ba kashi zalla ba wanda ba komi a kashi mai haɗe da tsoka-tsoka wanda ake farfesu da shi ce da in sun san in an zo sallah an ƙare za a zagaya a raba filet-filet to da sun zo masallar isha'i kaga waɗannan annabi sallallahu alaihi yana faɗin matsayinsu da matsayin sallar wajensu kenan wannan romuwar ta fi sallah ko ta fi sallar jam'i a wajensu ya ce arkan da za su samu wani ɗan tantakwashi shine ƙashi saminan wanda yake mai ɗan maiko-maiko aumar matai ni ko mir matai ni ana cewa bi kasril mimi wa fathiha ana cewa marmatai ni marmatu mufradinsa marmatai ni tasniya ko mirmatu mufradi mirmatai ni tasniya kenan au mirmatai ni koko za su samu dan kashin kawa dan gundumbulin kashin nan na kawa na na na, na akuya ko na rago wannan inda duddu inda kohoto yake to daidai nan gurin kasa akwai dan wani meko meko kamar kamar tsoka tsoka kamar nama nama haka inda ya dan tsaga to ko da shi ne kaga dai ana nuna ba wani nama wanda an na kwarai ba ma to ko shi ne saboda sun suna da kwaɗan abin duniya kuma shi suka fifita a kan falalar jam'i to da sun zo mai don wannan abin da sun zo jam'i saboda wannan ɗan ƙashin da za a samu na ƙafa shi ne marmatai ne hasanatai ne kyawawa biyu la shahidal isha'a da ya halarci isha'i kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin matsayinsu don za a ce yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kudurin ya tafi ya banka wuta ga gidajensu duk su kone su fito aka ce ana fahimtar tahdidi a ciki annabi sallallahu alaihi yana tahdidi tsawatawa ma'ana abin nan da suka yi sun cancanci a yi musu haka ko haka an kai musu waɗanda sun kaki zuwa jam'i to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna sun cancanci yin haka kaga an tsoratar duk wanda bai zuwa sallar jam'i zai maza maza ya taho ya rubo kan shi da munafukai domin tana da nauyi sallar isha'i da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da isha'i yace da sun halarci isha'i domin da ita da sallar asuba suna da nauyi ga munafukai ka ko dan mutum ya raba kan shi ya ware kan shi da munafukai zai kokari ya zo sallar jam'i musamman ma sallar isha'i da kuma sallar watan asuba kuma za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya magana haka take yanzu in dan siyasa ya tsare yin wani ihsani dan biyan bukatar shi a gida ne ko a masallaci ne ka zo ka gari za a rika cikowa daga cikin gari ake tashi a tai hajji ar gidan wani dan siyasa ayi asuba wanda ba a ganin shi ba a ganin shi azhar ita azhar ba a tunanin ana bacci ake yin ta ko amma asuba ana kamanin bacci na iya cimma isha'i ana iya tunanin ka yi ta bacci ya kwashe ka kafin isha'i to azhar fa azhar ba tunanin bacci to ko azhar ba a ganin shi a masallaci an gosu amma zai daure ya taka ko ƙasa ya te GRA yo sallah saboda ya san wata bukatar shi akwai arkan samina akwai marmatai ne kuma marmatai ne kana ɗauka wai sai wanda farfesun ne aka yi nufi ba ba na musulun yana nufi farfesun kaɗai ba wani takardar kwangila sai ta sa ta ce ya yi asuba bai kuma a za a masallaci an gosu hau wani gari kaga ya tashi daga wani gari ya yi sallah to ina la tushaddu rihal nan ka za ta yi aiki la tushaddu rihal kwarai da gaske to kaga annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi gaskiya don haka sallar jam'i tana da muhimmanci kuma duk wanda yake wulakanta zuwa jam'i kamar yana nuna al'amuran shi na duniya sun fi mishi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wa'annan da suke haka nan da sun sa akwai wani romo na duniya ko in sun tahi za a raba wasu kuɗi ko ko zai ta yi da wata takarda ta yi ta kwangila a sa mai hannu wannan lokacin kaɗai yake iya dace mai wannan mulkin to zai amfani da wannan damar ya tafi eh mirmatu eh mirmat ya sai a ce mirmata ne tasniya shi eh tasniya shi kenan oho jami'i kamar maramit eh abinda yasa ba a kawo shi jami'i ba saboda shi ga dabba biyu biyu ne biyu biyu ne an gane don haka sai aka fi wadatuwa da tasniyarsa ta ce mirmatu kawai na'am to sai ya samu wani wuri ya tafi ko nesa ne zai tafi ya sai ya rika zuwa a shi wannan babu ai kaga wannan ma ya samu lada domin tattakawar da yake zuwa ya yi ƙarin lada ce gare shi wanda za mu yi shi ma babu shi daban e nisa da masallaci nisa watan ƙarin kaurin lada ne ga mai sallah yana da babin shi daban
babu fadli salatil jama'ati e babu fadli salatul jama'ati abin da yafi ya nemi masallacin waɗanda suka yarda da imanin shi ya ce ya sallah Eh, ya nemi masallacin waɗanda suka yarda da imanin shi koda zai taka nesa ne ya tafi can yayi eh in kuma akwai uzuri ya yi sallar shi Eh. Mm. saboda su fa duk yadda za ta kaure ba za su bi shi sallah ba dan ba su dauka yana da imani ba ba za su dauka yana da imani ko ba su dauka sallar shi sallah ba ce ko kadan in be in in ma be in ma be ba su haushi ba kan ya bi su dan dan dan a- don akwai wanda shi bai bin ka kuma in ka bi shi sai ya sake sallah kwarai da gaske mun gan shi a nan In- in- duk aka bi shi sallah kamar in ya tafi sallah shi kadai yake sallah shi amma in wani ya zo ya bi shi sai ya sake ta kamar yana ciki sai ya bi shi sai ya sake ta sawa sawa to bismillah babu fadli salatil jama'ati babu fadli ka dai san wannan dai ba addini bane kuma ba karatu bane eh san aba son rai ne kawai babu fadli salatil jama'ati wannan babi kenan na fadalar sallar jam'i can babin da ya gabata wajabcinta dole ce bisa kan sabani an fahimta shi Imam Bukhari yana bangaren waɗanda suka ɗauke ta dole ya ce tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ɗauki irin wannan matakin to ba a tunanin a ɗauki irin wannan matakin sai abu- sai ga abin da dole don haka sallar jam'i dole ce tun da har gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad hamamtu sai na yi nufi in ɗauki irin wannan matakin in je in ƙona gidaddajin waɗanda kuma duk da girman sallar in sa wasu su yi in sa wasu su yi sannan in tafi in aiwatar da wannan kuma gida-gida zan bi gida-gida zan bi to da haka sai wasu suka fahimci sallar jam'i dole ce don haka shi imamul bukhari sai ya tafi gefen waɗanda suka tafi dole ce don haka sai ya yi tarjama babin da tabbatar da wajabci sai ce babu wujubi salatul jama'a to amma wajabci daban fadala daban ita fadala ba ta kore wajabci don abu yana wajibi ba zai kore kuma ya zama yana da fadala ba eh ai kaga sallah sallah dole ce aqimus salata Allah tabaraka wa ta'ala da nasu alqur'ani nasu alqur'ani yace a tsaye da sallah wajibi ce amma kuma ta da tana da fadala tana da fadala in an yi ta haske ce sallah haske ce za ta zama mutum haske a kabarinsa ta zama mai haske a ranar tashin alkiyama tana haskaka mishi kaga kasancewar ta dole bai hana ya zan tana da fadala ba to haka abin da yake dan abin na dole bai bai kore ya zama yana da fadala to haka sai ya ware mashi babi yace babu
فضل صلاة fadli salatil jama'ati babin falalat da ke cikin sallar jami'i to وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد wa kana al-aswad idha fatatuhu al-jama'atu dhahaba ila masjidin akhar imam al-bukhari rahimahullah sai ya- sai ya fara da wani athari wanda atharin nan mudabaka sa da tarjuma qararrace shi aswad aswad ibn yazid an-nakhai aswad ibn yazid an-nakhai shine imam al-bukhari yace ya zamo idza fatatuhu al-jama'atu in sallar jam'i ta kucce mashi ta kucce mashi zahaba ila masjidin akhara sai yi wani masallaci masallaci kenan yanzu yana da wani masallacin da yake sallah kan masallacin anguwarsu in ya rasa jam'i a masallacin anguwarsu tashi yake ya tayo ta anguwa bai yadda ya yi shi kadai tashi yake ya tahi watan wata anguwa domin mi domin muhimmancin watan sallar jam'i wannan taliki abubakar ibnu abi shaiba da isnadi ingantacce ya yi waslinsa kamar dai da aka sani talikatun bukhari suna da watan ah, an bibiye su garo suke imma imamul bukhari ya yi waslin abinsa inda aka huto ko kuma zai yi waslinsa can gaba don haka ya bukatu ya wadatu daga barin ya kawo isnadi haka sai kawai ya yi ta'aliki ya kawo shi mu'allaka ko kuma wani littafi mu'tabari wanda ake iznatai kuma lahiya lau a bisa sharɗin bukharin wancan hadisin yake wanda ya yi ta'alikinsa duk da bai kawo isnadin shi ba to sai ka ga haka aka bibiye su aka same su haka don haka malamai da suka bibi wannan athari na aswad ibn yazid an nakhai sai suka sami imamu abubakar ibn abi shayba daga malaman bukhari ya ruwaici wannan a littafin sana musannaf amma lafazin yadda yake idza fatatul jama'atu fi masjidi qaumi akwai fi masjidi qaumi in sallah ta kuce ma aswad ibn yazid an nakhai a masallacin angosu to zahaba ila masjidin akhar zai tafi wani masallaci daban Mhm. to وجاء أنس إلى مسجد قد سلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وجاء أنس إلى مسجد قد سلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة إمام البخاري ساكي كاون تعليقي ده أكن muhimmancin jam'i da irin yadda sahabbai da magabata suka, suka muhimmanta sallah a jam'i to shine yace Anas ibn Malik radiyallahu anhu jaa ya zai ke ila masjidin zuwa ga wani masallaci kad sulliya fihi masallacin an riga an yi sallah a ciki an riga an yi sallah a ciki kuma jam'i fa'azzana ya yi kiran sallah wa aƙama ya yi iƙama wa sallah jama'atan kuma ya yi sallar jam'i tare da gashi a masallacin kuma an yi sallah ta jam'i ka ganin sai saɓanin malamai sai ya taso dama shi a yi sallah masallacin da an riga an yi jam'i wansu su zo su sake wani jam'i to mukhtalafin fihi ne abu ne wanda ke da saɓani a wajen malamai kamar yadda aka ruwaita cewa a wannan da aka wannan riwaya da aka imamul aini yace waqtalafa ulama fil jama'a ba'da al jama'a fil masjid an ruwaita daga abdullahi ibn mas'udin ya taho yayi sallam yayi sallah tare da alqama wannan aswad ibn yazid din yana cikin masallaci kad jama'a fi shi ya riga ya jam'i aswad ibn yazid din nan ya riga yayi sallah a masallaci amma kuma abdullahi ibn mas'udin ya taho tare da alkama suka yi jam'i a wannan masallacin don haka wannan sai wasu suka tafi akan cewa ba a- ba a hanawa ana yi wannan shine abin da abba ibn sarin ko abba ibn abi rabahin ya tafi akan shi da hasanul bisri a wata riwaya shi ma sun bisir a wata riwaya wasu kuma kamar imamu ahmad da ishaq ibn rahawayhi da ashhab daga cikin almajiran imamu maliku su kuma sun tafi amalan bi zahiri qawlihi ta'ala salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fazzi al hadisa suka tafi akan cewa ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar jam'i ta fifici sallar mai sallah shi kadai don haka sai suka tafi akan wannan zahirin don haka da a ce dai su yi ɗaiɗaiku gwamma su yi jam'i su samu wannan lada 27 da su rasa ta saboda bi saboda watan cewa an yi sallah a wannan masallacin wasu kuma suka ce a kwata-kwata ba za a yi jam'i ba a masallacin da an riga an yi jam'i cikin shi har sau biyu ba zai yi ba wannan aka ruwaita da gare su kamar salim ibn abdullah shi ya tafi akan masallacin duk da aka yi sallar jam'i musamman imami ratibi na masallacin in yayi to wasu ba za su zo su yi ba inda wasu sabani yake inda ba ratibi bane yayi wasu matahiya ne sun taho tafiya ta kama su anguwa an yi sallah na aka ce a ba a yi sallah ba suka ce to suna suna lura ta yadda haka za su yi sallar su ba za su jira waɗannan sai biyu da kwata ko biyu ba misali wataƙila saura minti biyar ko goma sai suka yi sallar su sai suka wuce to nan ba imami ratibi ba ne don haka bai hana ratibi ya taho yi limanci tare da jama'a ta da ya saba yi to wannan shine aka ruwaita daga salimun abdullah daga kasimu dan muhammad da abubakar da abu kilaba kuma shine zancen imamu maliku in an yi jam'i a masallaci ba a saki mamita shi imam maliku ya tafi akan shi da laisu ibn sa'ad da abdullahi ibn mubarak da sufyan sauri da imam al-auza'i da abu hanifa da imam shafi'i wasu kuma suka ce abin da yasa aka ki in aka in aka yadda da haka an bude kofa ta raba kan musulmi shi kuma musulunci bai san raba kan musulmi an bude kofa ta raba kan musulmi in ya zan wasu to ana iya jam'i ga anguwa jam'i goma kowa sai wanda sun ka yadda da shi sannan ya zo ya musulmanci ya kare su wasu ta ta layi wasu na yana kare kaga an raba kan musulmi don haka aka hana yin wannan ba don ya ce wa an na ahalar bida'i ya taɗarraku ni ila mukhalafatil jama'a domin yan bida'a za su sake samun waton amfani da wannan dama su raba kan al'umma to ya ake yanzu kaga sun raba kan al'umma sun raba kan al'umma ga masallaci ya shekara 60 70 duk anguwar tun garin ma yana karkara ake sallah nan gurin amma za ga sun dan koma wani dan shago shago za su mai masallaci ko kan hanya ma in shagon bai samu ba kan hanya ma za a mai masallaci kaga ya tadarraquna ila mukhalafatil jama'a to to حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال صلاه الجماعه تفضل صلاه الفز بالسبع وعشرين درجه
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي هذا تدمو يتي أخبرنا مالك يتي إمام مالك هذا تدمو يا بام الأباري النافع يا جدك إمام نافع أن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر شي إمام البخاري دك إسنادو دا إسناد جد هجنين شاداتي da girma ne shine malikun an nafi'in an ibn umar imamul bukhari fa riwaya imamu maliku takan nafi'u nafi'u takan abdullahi bin umar shi bukhari yana ganin cewa ya shine aglal asanid mafi tsada isnadu da duka to shine wannan أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال تبس حقيقة ما أيكي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي salatul jama'ati sallar da aka yi cikin jam'i tafdulu salatul fazzi ta fifici sallar mai sallar shi dai alfazzu bi ma'anar munfarid munfarid mai sallar shi dai shine fazzi tafdulu bi 27 daraja ta fifici sallar mai sallar shi kadai da daraja 27 27 kaga zai zo wata riwaya 25 wanda can ba mun yi bayanin fuskar jam'i tsakaninsu 25 da 27 kaji fadala nan kan ya fito ƙararraɗin can abin bai fito ƙarraba sarahatan fadlu salatul jama'a iyaka muhimmancin da sahabban da tabi'an suka ba sallar jam'in shi yasa aka gano tana da wata falala ko amma nan ƙarara nassin annabi sallallahu ta'ala sallam lafazin annabi sallallahu sallam ya nassan tafadalan tafdulu salatul fajr bi 27 daraja to
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث مم.
حدثني حدثني ابن الهادي مم.
عن عبد الله بن خباب مم.
عن ابي سعيد الخدري مم.
انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول مم.
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بخمس وعشرين درجة مم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بخمس وعشرين درجة وأن حديثي عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تدمو ya ce ƙala akbaran laifu ya ce laifu ya zanta da mu shine laifu ibn sa'ad ya ce haddafani ibn al-had haddafani ibn al-had ya ce watan yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had shine sunan shi yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had shine sunan shi sai sai gunce sai ce ah, an ibn al-had haddafani ibn al-had an abdullah ibn al-khab an abdullah ibn khabbab ya karɓo daga abdullahi bin khabbabin abdullahi bin khabbabin ba wancan ba abdullahi bin khabbabin bin al'arat eh khabbabin bin al'arat akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam khabbab akwai kuma tabi'i khabbabu shi ma amma shi ba khabbabin al'arat ba amma wancan khabbabu khabbabin al'arat yake shine sahabi to sai zan akwai tawafuki tsakanin sunayen wasu mutane guda biyu kamar da aka sani a fagen hadisi akan samu mutum watan mutane da yawa masu irin suna ɗaya abdullahi abdullahi abdullahi kuma sunayen iyayensu ɗaya kaga sun yi tawafuki a sunayensu kuma sun yi tawafuki a sunayen iyayensu wasu ma akan samu tawafuki a hakakaninsu an fahimta to saboda haka sanin rijalu yake da- da muhimmanci sanin rijalu kaɗai ke sa ka kwankwance riwayar wane dangane da ta wane saboda in babu sanin rijalu to za a ɗika ɗaukar hadisan wasu mutane ana ba wasu sai a ɗauki hadisin da'ifi a ba wanda a fiƙa saboda ba a tantance tsakaninsu ba sunansu ɗaya sunayen mahaifinsu ɗaya kaga dole sai an samu tadƙiƙi sosai da zurfafawa cikin watan ilimin rijalu kuma kana kaga yanzu in ka ɗauki hadisin wanda athiqa ka ba wanda ad-da'ifi kaga an yi banna domin za a da'afa hadisin thiqa da ɗaukar cewa wancan da'ifin ne haka ma za a iya ɗauka hadisin da'if hadisin sahihi wanda athiqa a ba da shi ga da'ifi ko kuma a yi tashihin hadisi wanda ab da'ifi ko a yi tad'ifin hadisi wanda ingantacce sabiti ta wahamin da za a yi wajen rijalu din shi wancan akwai abdullahi ibn habbabin daban ibn al-arat akwai kuma abdullahi ibn habbabin wannan daban shi kuma da aka yi ce ba wancan ba ne an abi sayyidin al-khudri ya karɓo daga abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu annan anna أنه سمع النبي أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول حقيقة أبو سعيد الخدري يتي يا جماعيكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول هنا تيوا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضل بخمس وعشرين درجة صلى الجمع صلى الجمع صلى da aka yi cikin jam'i ta fifice sallan mai sallah shi ɗai bi hamsin wa ishirin daraja da daraja ishirin da biyar to eh bi sab'in wancan yace bi sab'in wa 20 daraja wannan kuma bi khamsin wa 20 daraja wata ma riwaya khamsan babu bad khamsan wa 20 daraja khamsan wa 20 daraja Mhm. to na ba ku da shi wannan hadisin abdullahi bin yusuf ba oh to ajiba dai Oh, to bismillah حدثنا موسى بن اسماعيل قال مهم.
حدثنا عبد الواحد قال مم.
حدثنا الاعمش مم.
قال سمعت ابا صالح يقول Mm,
سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مم.
صلاه الرجل في الجماعه تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخ- لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في الصلاة في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة
تسلي عليه لم تزل الملائكة تسلي عليه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة كو؟ درجة وخط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وانا الحديث موسى بن اسماعيل يا ذن تدم يتي حدثنا عبد الواحد عبد الواحد يا ذن تدم قال حدثنا الاعمش يتي سليمان الاعمش يا ذن تدم ان قال سمعت ابا صالح يتي ياجي ابو صالح yana cewa shine zakwan hmm. يقول هنا cewa samitu abu hurairah yaji abu hurairah yaqulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatul rajuli fil jama'ati kaga dai mutun yayi sallah a cikin jami'i tudha'afu ana ribanya ta ala salatihi fi baitihi watan ana lullun kata tudha'afu ana lullun kata dan lunkin kaga ya wuce daya tudha'afu ana lullunka ta fi baitihi sama da sallatai ko akan sallatai da yi a gida ne kuma gidan ko nashi ko ba nashi inda gida ne ba masallaci ta yi ba ba cikin jam'iyya ta yi ba to nan sai aka yi ba- magana aka ce to ana nufin sallar da aka yi mutum shi kadai ba wai don an yi sallar cikin gida ba don abin da za a yi la'akari salatihi kaga ya nuna shi kadai ne to wanda suka ce to ai ko ba fi baiti bane ko a masallaci ne sai dai ya samu ladar takowa amma ita sallar ta fazzi watan daban take sallar jam'i daban take ko a masallaci ko ba a masallaci ba wannan fadala akwai ta Mhm. wa fi suqihi haka na ma a ci- a sallar da aka yi a kasuwa mutum shi kadai ya sallar a kasuwa banda jam'in da aka yi ko a kasuwa ne yana da wannan fadala a iya lura don haka lamirin na nahihi yana nuna salatul fazzi ce ya an- ana lullunka ta da 25 na da'afa ko da'ifa watan lunki 25 lunki 25 wa zalika annahu aka ce abin da yasa annahu idza tawadda in yi alwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwallashi thumma kharaja ila almasjidi sannan sai ta sama masallaci la yukhrijuhu illa salatu kuma ba abin da ya fitar da shi daga gida ne ko daga shago ne ko daga gona illa sala sai sai sai- sai don ya halarci sallah ba ya fita bane dan biyan wata bukata a'a hitar da ya daga gida ta sama masallaci ce ba ta bukata ta hitar da shi ba to yana da wata daraja ta da bambancin waccan fadalar lam ya fudu haduwatan ba zai yi tako guda ba illa rufi atlahu biha darajatun face an daga darajarsa da wannan takawa da yayi yana takawa daya an daga darajar shi wa hudda anhu biha qati'atun sannan kuma an sariyar da an shafe wani laifi daga cikin laifukan shi an daga darajar shi an shafe laifin shi an daga darajar shi duk takawa guda kafar dama tana da wannan raf'ud darajat da kuma kankarewa zun- zunubai khatu sayyi'at kenan ko khadi'at fa idza salla kaji haka zai ta yi in zai yi tako 100 kafin ya ta isa masallaci yana da wannan falala kaga fadlu salati jama'ati kenan lam tazal al mala'ikatu fa idza salla in yayi salla lam tazal al mala'ikatu salli alai in yayi salla dan jiran da zai yi kuma mala'iku ba za su gushe ba suna nan suna addu'a gare shi tusalli alai suna addu'a gare shi salatin mala'iku shine addu'a kamar yadda can baya ya yi bayani cewa Allahumma gafir lahu Allahumma rahamhu ba zai gushe ba mala'iku ba za su gushe ba suna masa addu'a in yi sallah ya kuma jira suna nan suna masa addu'a Allahumma gafir lahu wa rahamhu kamar da aya ke tuhu lazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu wanda yusalli alaikum wa mala'ikatu to salatin mala'iku ga masu imani nema musu gafar ubangiji za su yi ta nema musu gafara Allah ka gafarta ma wani gashi nan yayi sallah ya zauna ba abin da yake nema sai yadda ka ya ubangiji Allah ka gafarta musu Mm, wa yastaghfiruna lil ladina amanu Mhm. za su yi ta addu'a Eh, wa qihim azabal jahim ko wa qihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'at yawma idhin faqad rahimta duk addu'o'in mala'iku ne ga masu imani suna jiran sallah ma dama fi musallahu matuqayyana na inda ya sallah aka ce ba dole sai inda ya sallah ba musallahu duk duk masallacin na da wannan hukuncin in yayi sallan azhar a sahun farko sai ya tashi banci an kare ya koma can bayan masallaci ya zanna ya ta tasbihin shi to duk yana cikin musallahu inda da ya sallan ne Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allah kai gafara gare shi sai a ɗauko wancan riwaya Allahumma gafir lahu Allahumma arhamhu shi ne mana salli alai Allahumma arhamhu Allah ka ji kansa ka ji bayanin yadda mala'iku suke salati suke yin nema ma gafara ga wanda ya yi sallah yana jiran sallah wala zalu ahadukum fi salatin man tazara salah ɗayan ku annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ba zai gushe bayan ana na ana rubuta mai ladar sallah ladar sallah ana na ana rubuta mishi ita man tazarar salata matukar yana jiran sallah jiran sallah sallah ne da haka wanda ke jiran sallah yanzu yana yana nan hukuncin ana rubuta mishi ladar sallah kafin ne yana nan ana rubuta mishi ya ya abin nan ya ya ya yana nan yana cikin sallah haka na ma bancin ya ƙara sallar ya jira wata sallar ita ma shi ma wannan intizarin na tsakanin sallah da sallah shi ma sallah ce yana farawa daga mutum biyu ne kaga ana magana aka ce abdullahi ibn mas'udin ya zo ya yi sallah da alƙama kaga daga shi sai alƙama alƙama ne kaɗai mamun nashi kuma aka ce jam'i aka ce jam'i suka yi sallah jam'an ko jama'atan na'am ko shi wanda yake da iyalin shi gida ya yi jam'i ne eh da yaran gida da da da da abin nan jam'i ne eh ya kashi fita a tafi masallaci zai ba da wata lada ta tattakawa ɗaya kenan sannan kuma bayan haka za a raya masallatai za a raya masallatai Na'am. Na'am. Eh.
hanyar da aka yi a zuwa wani sallah bayan an yi wata Eh.
bayan an zo za a yi sallah mai kuma suka yi wannan girbi mai biyu jami'i sau daya sallah ta biyu Eh.
sai ya zama su a irin ba a shiga jami'i ba a tsayar na haka Eh. Duka dai cikin masallacin ne ne. Cikin masallaci duk masallacin da ko an tsaya gidan liman ko ba a tsaya gidan liman ba. Eh shi wannan gidan liman ma yana daga cikin abubuwan da aka suka zo daga baya. eh a gidan liman don haka wasu masallatai ma sai dai a shata daidai inda liman ɗin zai sa ba a yi gidan ba tare da kuma bai da wani laifi saboda watan malamai ne suka ga cancanta da dacewa yin haka nan suka ga cancanta da dacewa a yi gidan liman saboda ya nuna alama ya nuna alama ai kaga ya fenti ya zanen fenti ya zanen fenti Mm, kuma mihrabi din nan gashi yana da abin nan muhimmanci yana da asali to don haka ko a nan suka tsaya inda liman ɗin ka tsayawa ko ko tsakiyar masallaci suke in dai jam'in ne duk dai jam'i ne sun yi jam'i bayan an yi jam'i ba wai to bari su jawo inda liman ya tsaya kar su yi sallah na a ai dai masallacin dai ne Mm, duk masallacin da aka yi sallah a malikiya karahiya ne a sake ko shi karhanci ne kuma aka ce kaji abin da aini ya ce wasu sun karhanta ne saboda gudun raba kawunan musulmi eh amma ga dalilai abdullahi bin mas'udin ya taho ya yi sallah da alkama su a so dubnu yazid an nakhai sun riga sun yi jam'in su kuma shi ma ya taho ya yi abdullahi bin mas'udin to Allah ka dan sa salih ko a kashi wani mara da salih na san zai ce a daidaita sau na'am kawai in mutum biyu ne sai guda sai ma zai koma ya ya koma dama ya ya koma can dama shi kada ya zai shi Mm.
wanda alsa na'am yana ya koma dama eh ya ce sai an sai an waro daga dama eh kuma ga liman tsaye cikin cikin wurin tsaye shi Eh, abinda ana tsayawa liman na tsayawa tsakiya don haka idan ba su da yawa su yi la'akari da yawansu don haka su zamo daidai bayan shi ba za su taho nan liman na nan ba su ko sun koma- sun zaude sun koma can an fahimta saboda faru da dama a ba za su zaude ba za su zaude da haka nan ba amma in suna da yawa za a fara jera sau to a faro shi da dama hauro shi da dama don haka yanzu duk wanda ya taho kada ya koma nan gehen in suna su uku suka tsaya nan tsakiya liman na tsakiya haka gaba to duk wanda zai zo yanzu ya komo daga can kaga sai ya taho eh, har a sa- a haɗe sannan a ci gaba da nan saboda ana fa ba dama muhimmanci kafin hagun sahu eh, dama ta yi muhimmanci kafin abin nan na sahu na'am